الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amuna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da ya dasa a ya kaddare rayuwar mu zuwa daidai wannan lokacin kuma ya ba mu iko wato muka halarci wannan waje da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai tsarki a cikin wannan wata mai albarka cikin wata ramadan yau muna ladi biyar ga wata ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu miladiya 2026 muna nan cikin suratul safati jiya a mun tsaya karshen aya ta 82 wato cikin wannan sura mai albarka a yau za mu tashi kan aya ta 83 insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya agaza mana cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayanin sa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم
na'am kada ka ci gaba إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيبكى آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سليم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهزون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
na'am ubangiji ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim ubangiji yana ba mu kisar annabi nuhu alaihi salam a wato a baya a Allah ya ce wa laqad nadana nuhun falani'mal mujibuna annabi nuhu ya kiraye mu ya yi addu'a da mutanensa suka wato ki yi masa biyayya suka ki imani da sakon da ya zo da shi wato sai ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala cewa mutane na fa sun ki amsa kira ya ubangiji Allah ya ce wa najjayna wa alahu min al azim sai muka tseratar da annabi nuhu alaihi salam da iyalansa daga bakin ciki wato wanda zai biyo baya shine da dilmiyar mutanensa Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahumul baqin sai muka sanya zuriyar annabi nuhu su ne albaƙin waɗanda suke wato wanzazzu a bayan ƙasa mun yi bayani jiya muka ce duk al'ummar duniyan nan a ta yanzu zuriyar annabi nuhu ne alaihi salam to Allah ya ce wa tarakna alaihi fil akirina wato sai muka bar wa annabi nuhu alaihi salam wato yabo wanda yake mai kyau a ƙarshen rayuwa Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin zai yayi fa wani wannan kuri na ci gaba suna da damuwa sun su baya yi ce baya yi ubangiji ya ce salamun ala nuhin fil alamin wato aminci ya tabbata ga annabi nuhu alaihi salam wato a cikin talikai ma'ana wannan gaisuwa ne daga ubangiji mai girma da buwaya Allah ya ce inna kazalika najzil muhsinin hakan nan muke sakanta ma mutane masu kyautayi wato mutane waɗanda suka gabatar da aiki na alkhairi Allah ya ce innahu min ibadina almu'minin lalle annabi nuhu yana daga cikin bayan mu waɗanda suke wato mu'minai yace sun ma'agarakan al'akarina sannan sauran jama'ar wato sai muka dilmiyar da su a mun yi bayanin wato waƙiyan ruwan dufana na ɗauke wake na ji matsalan batirin ne da ita da ta bata mana mun yi bayanin ruwan dufana da allah maɗaukakin sarki ya yi ko ruwan dufana a sai da ya cika duniya nan ya halaka duk wani wato rayayyen da baya cikin jirgin annabi nuhu alaihi salam shi yasa Allah yake cewa wato wa agarakan al'akarin sai muka dilmiyar da sauran jama'ar wato mala kafiran annabi nuhu alaihi salam wani kangin da zai hana shi ya bauta wa Allah yadda ya dace to in ya hijira ya tafi inda zai bauta wa Allah sai a ce wato ya hijira ya tafi gurin Allah saboda haka yake cewa inni zahibun ila rabbi ni na tafi na yi hijira zuwa ga ubangiji na ma'ana ila haisu amara ne rabbi zuwa ga inda ubangiji na yi min umarni wato shine kasar sham falan ma wasa da ila aldin mikidas yayin da ya je baitul mikidasi wato sai ya addu'a ya ce rabbi habli min salihin ubangiji sai ya sha'awar kuma Allah ba shi da sai addu'a ya ce rabbi ubangiji habli min salihin ka bani da wato daga cikin managarta Allah ya ce fa basharnahu wato bi gulamin halimin sai muka yi masa albishir da samun yaro halimin wanda yake mai haƙuri ma'ana hilmin kathirin wato wanda yake da haƙuri da yawa malaman tafsiri suka ce Allah maɗaukakin sarki ya amsa wa annabi Ibrahim wato ya ce fasta jamna lahu sai muka amsa masa saboda haka fa basharrahu sai muka yi masa albishir albishir din da aka yi masa mala ya ce wa tilkal bishara ala lisanil mala'ika an masa albishir din ne akan harshen mala'ika alladhina ja'u lahu fi surati adyaf mala'ikun da suka je gidan annabi ibrahim a surar baki mala'ikun da suka je a surar baki wadda bayan sun masa albishir suka wuce saddum alkariyar annabi lut suka je suka halakar da mutanen annabi lut a mun shajin wannan kisar inda suka zo ya yanka musu bijimi ya je sa aka gasa musu aka musu barangun dan dalo a kawo musu gabansu ya ga basu kula shi ba ya ce shine ce fa'auja fi nafsi kifa sai kuma ya tsorita ga baki ne daga nesa suke sun taho da alamu wanda yake wato daga nesa suke ba a san su ba saboda haka shi kuma ya karrama su karramawa ma irin wato wato ta gidan annabi ibrahim ya sa a kamo dan dalo mai maiko dan ijilin samin alkur'ani ya ce dan dalo mai maiko aka yanka musu aka gasa musu aka kawo musu wuka da yaji aka ajiye musu sai ya gaba su taba naman bai ce musu alata kulun ba za ku ci ba suka ce ba su da bukata to nan kuma sai ya tsorata ya san dai ba mutane ba ne to shine bayan sun masa albishir zai haifi annabi ishaqa sannan ko bayan ishaqa ma zai haifi annabi isma'il ko kuma zai haifi annabi ishaqa bayan annabi ishaqa ma zai haifi annabi yaqub aka ce wannan albishir ne na cewa ɗan da zai haifan zai yi nisan kwana shi ma har ya aure har ya haifu kaga wannan ai yana da farin tare Allah ya maka albishi zaka samu da sannan kuma dole ka shiga tashi hankali dan za a karɓi ransa yana karami ko kuma shi ma zai girma ya zama mutum to amma a albishir din sai aka hada maka cewa Allah ya maka albishi zaka samu da kuma dan naka ma zai samu da kaga wannan ai kaga shakka akan cewa za a karbi dan yana karami ta kore saboda haka sai suka ce masa ai su manzannin ubangiji ne Allah ya aike su zuwa ga mutanen annabi Lut sai yake ce musu ai kuwa akwai lutu kwa can suka ce za mu je saddum ne sai ce inda fi halutan amma fa dan sun gaya maza zai halakar da mutanen ne sai ce musu ai da annabi lutu kwa ciki suka ce masa na hannu alama bi mafiya ai mun fi ka sanin su waye suke ciki Allah ya ce a hikayar Allah ya ce lanunajjiyannahu wa alahu za mu tseratar da annabi lut da iyalansa in lamra'atahu sai dai matarsa ka rabin daga bidai ta tana daga cikin wanda za a halaka to kaga sun mar albishir sannan kuma har wato sun gaya masa aikin da za su je Allah ya aike su su halakar da mutanen annabi lut ne amma sai ce ku biya ta gidan annabi ibrahim kuma masa albishir ya roki Allah yana son da to Allah kuma zai bashi da har ma dan ma shi ma zai zai da ma Allah zai bashi da kuma zai bashi jika kenan to shine ubangiji ya takaita mana labarin anan yake ce mana shi fa bashana bi gulamin halim sai muka yi masa albishir da samun wato da wanda yake wato mai hakuri shine mala yake cewa fa basharuhu bi gulamin sun masa albishir da ya samu da sun mantaqilu min qaryatihi wa hiya filastin sannan suka bar filastin wato ila qaryatu lut zuwa ga alqarya annabi lut ita ce saddum wato suka je suka halakar da mutanen annabi lut kamar da ubangiji ya kawo doguwar kisar wato a cikin suratul hud Allah malaukakin sai yake ce falan ma balaga ma husa yana nan ka kwana balaga ma husa ya kana ya bunayya inni are fil manami an ya azabahuka fanzur ma za tare قال يا أبت فعل ما تؤمر نعم.
ستجدني إن شاء الله من الصابرين Allah madaukakin sai yake cewa falan ma balaga ma husa aya Annabi Ibrahim alaihi salam ya kai shekara 120 bai samu aihuwa ba mun dai shajin kissar tafiyarsa da matarsa saratu da suka tafi da inda suka je gulun wani azzalumin sarki ya niyya zai kwace masa mata Allah ta'ala ya bata kariya daga nan da ya ga wato mu'ujiza tattare da wannan mata ko ya ga wato karama tattare da ita tunda ya kai hannu zai taba ta hannunsa ya shanye ya janye hannunsa hannunsa ya dawo to da ga wannan karama ta tare da wannan babbar mata saratu sai ya ɗauki baiwa sai ya bata kyauta wannan baiwar ita ce hajara ita ce wadda suka yi hijira tare da annabi ibrahim din gaba ɗayansu annabi ibrahim yana bukatan haihuwa saratu allah bai bata haihuwa ba ita dai ne matarsa kuma ta bi shi a lokacin da sina maruzi ya niyar hallaka shi da ya tashi guduwa ta bi shi saboda haka sai yake girmama ta wato baya san abin da zai bata mata rai daga ƙarshe dai sai ita wannan baiwa da aka bata hajara a salo sai ta ce ma annabi ibrahim to tun da yanzu shekarunka yayi girma kana da shekara 120 sannan ni ma shekaruna na tsammanin samun aihuwa sun wuce don ita ma tana da shekara 80 ko 85 saboda haka ta ce to wannan tun da yarinya ce karama aka bamu na baka ita ka yanta ta sannan kuma ka aure ta annabi ibrahim ya yanta hajara kuma ya aure ta da ya aure ta allah kuma sai ya bata ciki kuma sai ta haifi da namiji to da ya haifi- da ta haifi da namiji sai rashin daɗi sai ya taɓa ita saratu wato cewa wannan mata baiwa ce ta zo gida a ƙurarren lokaci kuma za ta gaje gida to shi da ta ce da ni ba zan zauna da ita ba ka ɗauke ta ka kai ta can ka je ka aje ta wani guri ya ɗauke ta ya je aje ta a cikin bakin jeji da ake ce majejin bakka a nan ya je ya ajiye ta to da wannan ajiye ta kai ta wannan wurin da umarnin Allah ne domin ya ja ya ce yaya yarinya karama da yaro ki ce je in ɗauke ta Allah ya ce ka amsa umarninta kai mata biyayya cikin abin da ce gaya maka to shi ne ya je aje ta a wannan gurin ita ma da ya ajiye ta ya mata buka ya aje ta ya juya za- za- zai tafi ta ce yanzu anan za ka bar mu babu kowa babu ruwa babu kowa ya kasa magana sai ta ce ko Allah ne ya ce ka ajiye mu anan ya ce mata eh ta ce to Allah ba zai tozarta mu ba to shi ne ta tafi- ya tafi to nan wannan gurin yanzu shi ne makka din dan bakka din da yaren ibraniyanci ne ake ce mu gurin bakka to wannan shine annabi Ismail din da Allah ya masa albishir akwai sabanin malaman tarihi ne cewa shi aka fara samu bayan an haifa annabi Ismail da ya koma ita ma kuma sai Allah ya bata da ita Saratu ta haifi Ishaq to wasu kuma suka ce a bayan an masa albishir din ne ita Ishaq ita Saratu ta samu juna sannan kuma ta ce ya dauki wannan mata ya je ya ajiye ta can inda ya je ya ajiye ta wato ita kuma da ɗanta Ismail. To kuma dai yane ne abin da dai ya kamata mu fahimta a cikin wannan kisa Allah ya ba ma Nabi Ibrahim ɗa amma kuma ya jarrabe shi a ɗan a lokacin ɗan yana shekara bakwai ko shekara goma. To wannan jarrabawa ce Ubangiji yake kisanta mana a nan. Wato ba saɓanin malamai waye jarrabawa ta hau kansa ba. Allah ya ce wato falan ma balaga ma'ahu sa'aya yayin da yaron ya isa karfi karfi a sa'i shine za a iya aikansa ya je ya dawo za a iya dan saka shi yan ayyuka na gida ma'ana ya ahu yana tafiya tare da annabi ibrahim wai inuhu yana taimaka masa wasu malaman suka ce shekararsa bakwai wasu suka ce a shekara goma sha uku wato sai annabi ibrahim ya mafarki a mafarkin an ce ya ɗauki wannan ɗan ya yanka shi kaga wannan jarrabawa ce ka shekara ɗari da ishirin girma ya zo maka kana tunanin ɗa da zai taimaka maka wato ko da jinya ce in ta same ka wato baka san irin jinyar da za ta same ka ba kana buƙatar mai taimako kusa da kai Allah baka mai taimakon namiji ya tashi lafiyayye yaro mai biyayya kuma sai aka ce ka je ka yanka shi kuma kai da kanka za ka je ka yanka shi to kaga wannan jarrabawa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce haƙiƙa mun jarraba annabi Ibrahim wato jarrabawa a malam yake cewa a cewa annabi Ibrahim alaihi salam wai me yasa Allah madaukakin sarki ya ce annabi Ibrahim ya je ya yanka ɗansa malamai suka ce kulla ce kishi ne irin na kulla wato ya shiga Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci komi shi ya halicci kowa saboda haka yana da dama a cikin mulkin sa yayi abin da ya ga dama sai suka ce shi annabi Ibrahim Allah ya ɗauke shi bada'i Allah ya ɗauke shi bada'in sa an ce bada'i ya fi masoyi ma ko wa takazallahu Ibrahim khalilan haka Allah ya ce Allah ya rike annabi Ibrahim bada'i bada'i ya fi masoyi matsayi a gurin mutum wato suka ce walkullatu hiya safa'ul mawadda tacacciyar soyayya ne wanda babu kiyayya ko a ciki babu wani juyi da zai yi mutumin da ya dauke ka badaɗi kuma ya zo wani abu na kiyayya ko kaɗan ya shiga ciki kaga ya fi soyayya kenan dan mutumin da kake so wata rana zai bata maka rai ko kuma ka bata masa rai ko ka ji wani lokacin ya maka wani abu mara daɗi saboda haka wa min sha'aniha adam musharakatul ghairi ma'al khalil yana daga cikin wato yana daga cikin sha'anin kulla ya zama baka sa wani abu a ranka wato tare da wannan abin ba abin da malai ke so ya nuna mana shine Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin baladi matsayin wato wato masoyi na kwaf to yanzu annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya bashi da Allah ya bashi da mun gane ko a shekara 120 bai samu haihuwa ba yanzu ya samu aihuwa me kuke tsammani zai auku tsakanin uban da ɗan soyayya bayan kuma Allah ya riga ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin masoyi yanzu kuma annabi Ibrahim ya karkatar da wani abu daga cikin soyayyarsa da Allah zuwa ga ɗansa to sai Allah ya jarrabe shi cewa ai ɗan da yake sama bari mu ce yanka shi mu ga ya za a yi ina ga mun gane abin da malai yake so ya nuna mana yawa tunda Allah ya rike shi masoyi ai ya kamata ya ji kuma shikenan soyayya kuma ta kare soyayya ta kare tunda Allah ya rike shi masoyi to amma duk da haka sai ya roki Allah cewa ya bashi da mana yace rabbi habli mina salihina Allah ka bani daman daga cikin managarta to shine Allah ya ce fa bashanna bi gulamin halimin sai muka yi masa albishir muka bashi da mai hakuri to tunda an bashi da mai hakuri shikenan yanzu kuma soyayya mu ta koma wato kanda to shine sai Allah ya jarrabe shi wato da wannan lamarin dan nasa shine yace wa kana karsa ala rabbahul walad ya tambaya ubangijin sai ya bashi da falamma wa habahu lahu yayin da ya bashi ta'allaqar shu'batun min qalbihi bi mahabbati sai san dan sai kama zuciyar annabi ibrahim din saboda haka fajar giratul kulla kishi irin na badadantaka na soyayya kuma sai ta zo sai ta zo mun gane ko yawa saboda haka sai ta zo daga zuciyar masoyi Allah yana son sa amma annabi Ibrahim yana son Allah amma kuma sai bincino wani so kuma sai yake son ɗansa bai tattare dukkan soyayya ya kai ta gurin ubangiji ba saboda haka shine sai Allah kuma wato sai ya jarrabe shi fa amara bi zabi mabub sai Allah ya ce to ya je ya yanka wani abin da yake son dan me dan a tsarkake masa zuciyarsa ya zama babu kowa kuma sai Allah a cikin zuciyarsa mun gane ko Allah yake cewa da ya ce masa je yanka ɗan kala sai ce ya bunayya ya kai ɗana aka ce kalmar bunayya kalma ce ta nuna ya ɗana ɗin wai wato akwai ya cuɗanye yake da soyayya ya kai ɗana da nake son sa ya kai ɗana da yake cikin zuciyata ya kai ɗana da na shaƙu da shi suka ce inni ara fil manami annabi ibrahim ya ce masa ni na gani a mafarki mafarkin annabawa gaskiya ne na gani a mafarki anni azbahu ka cewa ina yanka ka malam yace wa ru'yal anbiya haq mafarkin annabawa gaskiya ne wa af'aluhum bi amrillah ta'ala duk abin da aka yi musu umarni su aikata kuma wannan umarnin Allah ne saboda haka sai yace wa dan amma fanzur ma za tara je ka kai nazari kai tunani ka zo da shawara ko me ka gani wato ka zo minan ra'ayi daga ra'ayinka ma'ana aka ce shawurhu liya anisa bizabi ba komai yasa annabi ibrahim ya ba wa dan shawara ba dan dan ya nutsu ya yadda a yanka shi wa yunqadu li amri ya kuma yi biyayya bisa umarnin Allah da yawa mahaifinsa take dan sai ya ce kala ya abati ya baba if almatu umar aikata duk abin da aka maka umarni ai dama da ya tashi roƙon ya ce rabbi habli minas salihin Allah ka bani managarci to ai yana daga cikin abin da Allah ya amsa masa sai aka bashi dan managarci mai yiwa Allah biyayya shi yasa yace ya abati ya baba if alma tu umar aikata duk abin da aka yi maka umarni yace satajudini insha Allah min sabirin in Allah ya yarda zaka same cikin masu hakuri wato wajen yarda da hukuncin Allah na san Allah ne ya jarrabe ka ka yanka ni to ka yanka ni in Allah ya ni ko zan yi hakuri akan wannan jarrabawa falamma aslama falamma aslama wa tallahu lil jabin نعم وناديناه أن يا إبراهيم نعم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله ما دوكا كين سلكي تشوا فلما أسلم yayin da shi annabi Ibrahim da ɗan nasa su biyun suka miƙa wuya khada'a suka kankanta da kai wanka da li amrillah ta'ala suka miƙa wuya a umarnin Allah uban ya niyya zai yanka dan dan kuma ya yadda a yanka shi duk saboda wato yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya Allah ya ce wa tallahu lil jabini ya kwantar da shi a gefansa wato sara'ahu alai ya kayar da shi a kuibinsa wato dan ya yanka shi aka ce da kulli insanin wato wato jabina ne kowane mutum yana da kuibi guda biyu wato shine kuyabansa da suke tsakanin goshinsa da goshinsa da kafada da kafada kenan saboda haka wato ya ɗauki wuka ya saka a makogaransa ya dirza wuka aka ce wuka bata ci ba bimani in minal qudratil ilahiyya saboda wani abu daga kudura daga ubangiji da ya hana wukar ta yanka wuyan yaron malam ya kawo kisa kamar da abdullahi bin abbas ya kawo wato yake cewa la maf'ala zalika qala al-ibnu yayin da annabi ibrahim alayhi salam ya kwantar da yaron wato ya dirza wuka a wuyansa bata ci ba sai ya ce masa ya abati ya babana ushudud ribati kaila attaribu daure min kafaduna dan kan na ji zafi na girgiza waqfuf siyabaka hatta layan layan tadhihu alaiha min dami min dami shay kuma ka tattare kayanka domin kada jini na da zai ingizo ya bata maka tufafinka bayan kusu ajari ladana da nake tsammani Allah ya bani cikakke ya zama ya tawaya saboda na bata ka da jini tattale rigar ka kan jini na ya bata ka ni din lada na tukun ya tawaya sai ke cewa wato watarahu ummi fatahzunu balle ka koma gida da jinin jini na a jikin rigar ka mahaifiyata ta gani ce bakin ciki wastahi shafarata ya babana ka wasa wukar ka wa asri biya ala halki ka dirza wukan nan da gaggawa akan wato makogaro na liyakuna ahwanu alayya dan ni din na samu saukin mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi don gani da yanka da kisa yace inna Allah katabal isana ala kulli shay Allah madaukakin sarki ya rubuta kyautatawa a komi a komi ana so mutum ya kyautata yake cewa in za ku kisa ku kyautata a wajen kisa haka in za ku yanka ku kyautata a wajen yankanku har yake cewa wal yuhidda shafaratahu mutum ya wasa wukarsa in zai yanka wal yuriza bi hatahu kuma ya huta da abin yanka ya daure abin yanka dabba in zai yanka ya wasa wuka kar ya yanka da dundurusu ya wahalar da dabbar a lokacin yankanta saboda haka yake cewa ka wasa wukarka kuma ka dirza da gaggawa dan ni na huta wato saboda mi saboda wato in samu saukin wato mutuwa yace wa idza ataita ummi idan ka koma gida ka je wajen mahaifiyata faƙara alaiha salama minni ka ce ina gaishe ta ka ce ina gaishe ta ina gaishe ta isar mata gaisuwa daga gare ni wa in ra'ayta an wato an an turad kamisi alaiha faf'al in har ka ga za ka iya jurewa ka ɗau rigata ka kai a mahaifiyata to ka kai mata rigata fa innahu asa an yakuna asali laha anni mai yiwa rigar ta ta rika faranta mata wato ranta fa qala ibrahim alayhi salam annabi ibrahim yace ni'mal aunu anta ya bani ala amrillahi madalla da kai dana me taimaka min a wajen wato zartar da umarnin Allah fa fa'ala ibrahim ma umira bihi ibnu ma amara bihi ibnu annabi ibrahim sai ya aikata abin da ɗansa ya masa umarni summa aqbala alaihi wa huwa yabki ya ɗauko wuka bayan ya wasa ta ya nufo ɗan yana kuka wal ibnu yabki ɗan shi ma yana kuka falan ma wa za a sikina ala halkihi yayin da ya ɗora wuka a wuyan ɗan zai dirza lam tu'sar shay'an sai wukar ba ta tasiri ba fastadda habil hajari marratayn aw thalathan yaje ya sake wasa wukar sau ɗaya ya dawo ya gurza bata kama ba ya sake komawa na uku ya wasa wukan ya zo ya gurza bata kama ba kullu zalika la tastadiu an taqda shay'an duk wannan yanka guda uku da ya bayan wasa wuka wukar bata yanka wuyan annabi dan gidan annabi Ibrahim ba wato famuni ad bi qudratillah sai aka hada wukar yanka wuyan dan annabi Ibrahim da kudaran ubangiji wakila wasu malaman tafsirin suka ce daraballahu sahifatan min nuhasin ala halqi Allah ne wato ya sanya wata takarda ta dalma a wuya wuka ba za ta iya yanka dalma ba sai aka kamar aka shafa dalma wato a wuyansa sai ya zama wato wuyan wukar ba ta ci ba amma magana na farko cewa kudura ne na Allah ta hana wukar ta kama wannan ya fi ɗaukan hankalin malaman tafsiri malam ya ce wato wato saboda haka Allah sai ya hana wukar ta cuyan ɗan faƙalar ibnu sai shi wannan ɗan annabi ibrahim da ya ga wukar ya yi baban ta ki kama shi sai ya ce ya abati ya baba wato kabbini li wajahi ala jambayya ka kifa ni akan fuskata ma'ana ka kifa ni ka yanka ni ta ƙeyata mai yiwa tausayi na ne yake hana ka wato ka dirza wukar ta ci ya ce fa'idaka iza nazarta fi wajahi rahimtani ya ce mai yiwa in ka kalli fuskata tausayi yana kama ka wato fa'adartuka rafatun wato tahulu bainaka wa baina amrillahi sai tausayi ya kama ka irin tausayin da yake tsarewa tsakaninka da zartar da umarnin Allah to bai kamata wannan tausayi ya kama ka ba Allah ya ce wala ta'khudhukum rafatun fi dinillahi ko kada fi fihi ma rafatun wala ta'khudhukum fihi ma rafatun fi dinillahi kada a wajen wato jefe mazanaci ke Allah ya saukar da wannan aya yace in an zo zartar da hukuncin Allah wato su waɗanda Allah danka musu zartar da hukuncin Allah hannunsu kar suna jin tausayi wajen zartar da hukuncin Allah shi yasa dan yace wato kada tausayi ya kama ka ya tsare ka tsakaninka da zartar da umarnin Allah wa ana anzuru ila shafratin yace ni ma kuma ka taimake ni kar in kalli wukar fa ajza umina na tsorita ka kifa ni kudin ka yanka ni ta keya fa fa'ala zalika ibrahim annabi ibrahim ya kifa dan nasa ya yi aikata abin da ɗan ya masa umarni sun ma waza a sikina ala kafahu ya sanya wukar a ƙiya wato fankalaba sai wukar ta juya Allah ya ce wato fanudi sai muka yi kira ma'ana a wani gun ya ce fanada ya ibrahim kar sadakta ru'ya muka kira annabi ibrahim ka ce ya annabi ibrahim kar sadakta ru'ya lalle ka gaskata mafarki lalle ka gaskata abin da Allah ya maka umarni Allah ya ce da karshe dai wa fadila wa bizifin azim sai muka canji dan da wato katar rago na yanka muka bawa annabi ibrahim tucin dan nasa wato dan ya tashi ya tafi kuma yanka rago ya layya da shi shine ubangiji yake cewa falan ma aslama yayin da dan da uban suka mika wuya wajen zartar da hukuncin Allah wa tallahu lil jabin ya kwantar da dan zai yanka Allah ya ce wa nadainahu sai muka kira shi an ya Ibrahim muka ce masa ya Ibrahim ka sarakta ru'ya hakika ka gaskata mafarki bima ataita bihi mimma amkanuka saboda ka zo da abin da zaka iya min amri zabi daga lamarin yanka amma ya kafi kazalika abin da kai haka din ma ya isa Allah ya ce yadda da zaka yanka danka da yadda da dan yayi a yanka shi da kwantar da shi da kai da wasa wuka da dirzawa wannan abin da kai ya isa Allah ya ce inna kazalika najazil musinina hakan nan dai muke sakanta masu kyautayi ga kawukansu shine bimtisalil amri wajen zartar da umarnin da Allah madaukakin sarki wato ya yi musu Allah ya yaba annabi Ibrahim wato kuma sai ya fanshi dan nasa wato da rago ya fanshi dan nasa wato da rago na mu ji muka
na'am وهديناه بذبه عظيم Allah ya ce inna hadha lalle wannan umarni da muka yi wa Annabi Ibrahim alaihi alaihi salam lahuwal bala'u wannan jarrabawa ce almubin wanda take wato mabayyaniya ai wato jarrabawa ce a fili wa fadainahu Allah ce sai muka fanshe shi shi wanda aka ce a yanka din shine Annabi Ismail ko Annabi Ishaqa bisa kaulanin malamai bizifin azim da rago wanda yake wato mai girma daga gidan aljanna shine ragon da a wato wato wato aka bashi wasu suka ce shine ragon da habila wato ya kawo shi a matsayin abin bauta wanda suka yi gasa shi da ɗan uwansa wato wato wato kabila mun san kisan wannan ya kawo damin damin alkama wannan ya kawo rago Allah ya karɓi ragon suka ce wai ragon ne to ko dai wannan ko ba wannan ba dai Allah ya bashi rago daga gidan aljanna wa annabi Ibrahim wanda wato fansar ɗansa annabi Ismail ko annabi Isaka wanda ya zo ya yanka shi wa tarakna alaihi wa tarakana alaihi fil akhirin salamun ala ibrahim kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin malam yake cewa cikin maganganun malamai da suke cewa to waye wannan waƙiyan ya faru a kansa wanda aka ce a yanka shi annabi ishaqa ne ko annabi isma'il suka ce wane ne ma tukun babba a cikinsu isma'il ne akbaru ko ishaqa wato saboda waɗanda suka ce annabi isma'il ne suka ce inna zabiha isma'il ai annabi isma'il shine aka kwanta za a yanka da shi za a ilayya da shi waɗanda kuma suka ce na biyu suka ce annabi ishaqa ne malam yake cewa to dukkan wayannan maganganu guda biyu dai an samu wayanda suka tabbatar da su daga cikin sahabban manzon Allah da tabi'ai saboda haka yace amma waɗanda suka ce annabi ishaqa ne maganar su tafi karfi wato ya fi karfi cikin maganganun da aka ɗauko daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma tabi'ai har sa'id bin jubair yake cewa ara ibrahim zaba ishaq fil manami yace abinda annabi ibrahim ya gani a mafarki shine ya kwantar da ɗansa annabi ishaqa ya yanka shi yake cewa fasara bihi masirata sharan fil gadati wahida saboda haka sai ya ɗauke shi ya doguwar tafiya da shi wato daga betul mikidasi zuwa zuwa makka tafiya ce wadda za ta kai kusan tafiyar wata biyu mai kyau mai kyau amma tun daga nan Allah ya naɗe wa annabi Ibrahim ƙasar a wuni ɗaya ya wannan tafiya tun da ai amina ya yanka ɗan nasa amina ya layar amina inda ya je kwantar da ɗan amina har ma malamai suke kawo kisa cewa ya zo ya kwantar da shi a gurin farko zai yanka shi shaidan ya bayyana ya ce masa yanzu ibrahim a dalilin mafarki za ka zo ka yanka ɗanka guda ɗaya kyakkyawan yaro namiji yaro mai hankali yaro mai lafiya a dalilin mafarki za ka yanka shi ya ɗauki tsakuwa ya jefe shi ya ce Allah ya la'ance ka ya ɗauki yaron ya yi gaba da shi ya sake kwantar da shi zai yanka ya sake bayyana masa ce masa ya ibrahim ni ina baka shawara a dalilin mafarki ka hallaka ɗanka kaza kaza kaza ya sake ɗaukan tsakuwa ya jefe shi ya sake tafiya guri na uku ya sake bayyana masa to daga nan da ya jefe shi masa mummuniyar addu'a shine kuma ya dau dan ya tafo da shi manhar inda ake cewa gurin da ake yanka yanzu anan ya kwantar da dan zai yanka anan kuma Allah ya kuma masa rago yanka shi to wayannan guraren jifa guda uku su ne gurin da ake jifan shaidan yanzu a Makka su ne guraren shi jifan shaidan su ne ake cewa wato aljamarat kuma su ake zuwa ake jifan wanda duk da dai ana cewa jifan shaidan to lura da asali ne lura da asali ne ake cewa wato jifan shaidan su ma yanzu a wurin sun rubuta shaidan karami shaidan na tsakiya shaidan babba don yadda mutanenmu suke ambatan jifan shaidan jifan shaidan amma dai koyi ake da sunnar annabi ibrahim din tun da ya jefi shaidan din a gun sannan kuma in ka je kai jifa a larabci ana cewa wannan jamratul ula ta gaba kuma jamratul wusta ta ƙarshe kuma jamratul akaba ko kuma ka ce jamratul sugura ita ce kalan jamra ta farko ko kuma jamratul wusta ko ka ce jamratul thaniya wacan ta karshe kuma kuka ce jamlatul kubra ko jamlatul aqaba duk sunanta ne yasa su ma suka zo suka rubuta a shedan na daya a shedan karami shedan na tsakiya shedan babba haka suka rubuta shedan karami shedan na tsakiya shedan babba dan a ba mu mutane wata karantarwa kamar in ka zo gurin shedan da kake jifa shi yasa zaka mutanen mun zuwa kokari suke su leka ko za su gan shi gun jifa ne kurin saboda haka jifan shine ibada yawwa jifan shine ibada annabi ibrahim ya jefi shaidan a gurin sai ya tafi da shi inda ake yanka yanka yanzu inda alhazai suke yanka hadayarsu nan ya je allah kuma ya musanya masa rago sai ya layya ragon da yake dama duk ibadun aikin hajji in ka kalla kusan wani, wani tarihi ne na, na sa'ayin annabawa tafiye-tafiyen annabawa kaga ai can gurbin ɗakin kaba da zamzam duk da cewa ɗakin kaba annabi ibrahim annabi adam alayhi salam shi aka ginawa mala'iku suka gina masa ko kuma suka nuna masa guri ya gina yake bautar Allah da yana dawafin a baitul ma'mur tare da mala'iku a sama to amma lokacin da abin da ya faru ya faru na cin abin da Allah hana shi ya ci shi da matarsa a gidan aljanna aka sako da su ƙasa sai bege ina zai na zuwa kusa da Allah Allah sai ta zuwa gina masa dakin Kaaba shine sitin Baitul Ma'mur kaga shi aka gina masa yana dawafi abun sauran annabawa da suka biyo ba su suna zuwa suna dawafi annabi Ibrahim yana dawafi to amma da aka yi ruwan dufana dakin ya rushe wasu malaman suka ce dauke dakin aka yi aka mai da shi sama wasu kuma suka ce ya rushe ne amma gurbin sa yana nan a rufa kasa to nan Allah ya umarni annabi Ibrahim ya ɗauko matarsa Hajara ya ajiye ta a wannan wurin ga ɗakin Kaba ta gefen arewa da ɗakin Kaba gefen da ake cewa indararo ga duk wanda ya je ko kuma wanda yake kallo a fili zai ga wani ɗan kewaye inda ake ajiye makara in za a yi sallah kafin a yi sallah a sallaci gawaki a wurin da ake cewa gurbin indararo to wannan gurin hijir Ismail ne nan ne ɗakin da aka gina na mahaifiyar annabi Ismail inda ta zauna har yanzu ana kiran gurin hijir Ismail wani bangare ne na ɗakin Kaba da aka yi gobara da ya rushe ginin ya rauni aka rushe da za a mai da ginin sai aka rage fadin ɗakin to wannan gurin daidai gun nan a nan ɗakin yake kuma a wannan gurin da aka yi mata bukka nan ɗanta yake kuka shi annabi Ismail din yana shamba kafarsa Allah ya bugo masa da ruwan zanzan lokacin da ya fara kuka ba ta da ruwa ba kowa a gurin ta tafi ta hau dutse ta leƙa ko za ta ga wasu jama'a ko ƙauye ta je ta nemi waɗanta ruwa ba ta gani ba ta sako ta hau wani dutsen ta je ta leƙa wa'annan dutsunan su ne dutsen safa da marwa wanda muke yi in mun je da Allah ce inna safa wal marwa min sha'irillah dutsen safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah faman hajjal baita aw ta'mara duk wanda ya je ya hajji ko ya umara Allah ya ce fala juna alai an yatawu bihima ba laifi ya dawafin abin nan su da an ce sabon manzala ba sa san hawa kansu da gumaka ne da yake su mushrikan maka suna hawa kansu tsirara in ka je kan safa akwai katon gunki ka hau tsirara ka je ka goge shi ka dawo ka hau kan tafi dutsen marwa shi ma akwai katon gunki to sai suka yi kyama sai Allah ya ce ai gumakan zuwa suka yi suka samu dutsunan a gurin amma dutsunan suna daga cikin alamomin addinin Allah duk wanda ya je hajji ko umara ba laifi ya tawafi tsakanin wayannan wuraren to kun ga safa da marwa suna gurin ga rijiyar zamzam kalmar zamzam din kalma ce ta hibru ibraniyanci ne yaren annabi ibrahim ne yaren ita hajara ne da zuwan yake zuwa zai cika musu daki take ce masa zamzam zamzam wai ya tsaya ya tsaya tana tattare shi zamzam zamzam saboda haka kaga kissar wato ta tafiyar ayyukan annabawan ne san annabi adam batun dakin kaba da dawafi annabi hajara matar annabi ibrahim da annabi ismail magana akan safa da marwa da zanzan sannan shi kansa annabi ibrahim din ga batun gurin jifan shaidan ga gurin yanka sannan annabi adam har yanzu da na hawa'u in ka tafi in an zo an yi tsewar arfa tsewar arfan kanta ita ma nan annabi adam din ya gane matarsa na hawa'u lokacin da allah ya sauko da su daga aljanna malamai suka ce ita an sauke ta can wani yanki da ake ce masa babylon shi an je an sauke shi can wajen wajen yankin can karshe karshen duniya a can aka ajiye shi yake neman ta take neman sa tun wani lokacin sai da suka yi shekaru ba su haɗu ba sai a nan arfa shine ake cewa kalmar rai arafa wai a nan ya gane ta a nan ya gane matarsa shi annabi adam alaihi salam shi yasa aka kira sunan da arfa ma'ana a nan ya gane ta to nan suka haɗu da suka haɗu sai ya ɗauke ta suka tafi muzdalifa inda ake kwana inda ake kwana yanzu alhaji in yaje sai ya kwana a gurin nan in dai ba tsoho ba ne ko kuma mace su ne aka yi musu uzuri su dan zauna su bar gurin bayan dare ya raba tsakiya to wannan kwanan nan annabi adam ya kwana da nana hawa da nana hawa da gari ya waye suka karisa cikin wani dutse da ake ce masa mashal haram a nan ubangiji ya aiko mala'ika da kalmomin da annabi adam zai roke shi da su ya yafe masa cin wata itaciya da ya a gidan aljanna shine Allah yake cewa yake cewa amin amin fatalaki adam min rabbi kalimatin fata balai ka gani in kace in kace adamu wai kalmomin ne suka zo ka same shi in kuma kace adamu to shi ya zo gurin ya sa mala'ikan yana jiransa da wayannan kalmomin ya karanta masa su ya roki Allah da su Allah kuma ya yafe masa cin wancan itaciyar da ya gidan aljanna shi da nan hawa to kaga duk harkar aikin hajin ya zama sira ne duka na annabawa gurin daukan harami da za ka yi in ka fito a madina a madina menene sunan wurin zulhulaifa wannan zulhulaifan da ake daukan harami a nan aka haifa annabi isa alaihi salam wannan ne kwarin da aka haifa annabi isa shi za ake ce masa abiyar ali ko kuma wadil aqiq lokacin da mala'ika jibril ya ɗauko manzan Allah za su tafi Isra'ila da Miraji da suka zo sai da suka sauka a Zulhulaifa ya ce masa kai na fila raka'a biyu domin wannan kwari ne mai albarka duk annabin da zai wuce tunan sai ya tsaya na fila raka'a biyu ya sauka ya na fila raka'a biyu ya hau abin hawansa suka wuce Baitul Maqdis to duk siran aikin hajji din wato tafiye tafiye ne wato na annabawa amma ayyukan annabi Ibrahim sun fi yawa sun fi yawa shine Allah madaukakin sarki a yake ce mana a nan wato yake cewa a kazalika najadil musinina hakan nan muke sakanta ma almusinin masu gyara ayyuka Allah ya ce wata menene gaba innahu min ibadina almu'minina annabi ibrahim yana daga cikin bayan mu wanda suke wato mu'minai Allah ya ce wa basharna wa bi ishaqa wa basharna bi ishaqa nabiyyan min salihin وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله ya ce wa bashana bi ishaq sai muka masa albishi da samun da annabi ishaq aka ce ko an jinkirtar da bayanin ne sai yanzu aka faɗa bayan can an ce an masa albishir din da amma ba faɗi sunansa ba ko kuma wannan albishir din na biyu ne wancan shine annabi isma'il wannan kuma shine annabi ishaqa Allah ce muka masa albishir da samun an da haka wasu suka ce ai to wannan shi ya nuna mana matin da yanzu an koro kesar yanka ne shi ya nuna mana cewa wannan shi aka yanka Allah ya ce nabiyan muka bashi annabta min salihin ko muka sanya shi daga cikin wato malagarta wa barakna alaihi wato muka yi masa yawan albarka wato a zuriyarsa Allah ya yi albarka a zuriyar annabi Ishaqa domin da ya tashi ya haifi annabi Yaquba shi shi daya annabi yaquba sai da ya fi yaya goma sha ne dukkan su maza dukkan su kuma annabawa ne Allah madaukaki ce ya muka wa zuriyar sa albarka yau duk annabawan yan bani Isra'ila nan duk zuriyar annabi sa haka ne wato dan gidan annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce wa barakna alaihi muka masa albarka wa ala ishaqa haka muka yi wa dan sama ishaqa din wato albarka wato muka yi wa annabi Ibrahim albarka muka yi wa ɗansa wato annabi ishaq albarka shine wato bija'alna aksar al-anbiya min naslihi domin mun saka mafiya yawan annabawa duk a tsatsan annabi isa haka ne Allah ya ce wa min zuriyati ma a zuriyar su din wato annabi Ibrahim da annabi Ishaqa ko annabi Ismail da annabi Ishaqa akwai muhsinu mutumin da yake mai kyautatawa shine mai imani wa zalimu li nafsi akwai kuma wanda yake kafiri zuriya ce tsawo sai a samu kowane iri a zuriyar akwai mutumin kirki shine mumini akwai kuma wato kafiri Allah ya ce mubinin wanda yake mabayyanin kafirci na'am wa laqad manna ala musa wa harun na'am wa najaynahuma wa qaumahuma min al-karbi al-asim Allah ya ce wa laqad manna ala musa wa harun hakika mun yi baiwa wa annabi Musa da annabi harun an rufe waccan kisa kenan an gama ta annabi nuhu mun shiga ta annabi ibrahim yanzu an rufe ta yanzu an shiga ta annabi musa da annabi harun allah ya ce wa lakar manna ala musa wa harun hakika mun yi baiwa wa annabi musa da annabi haruna ta hanyar ba su wato annabta wato wa najjayna huma muka tsayar da su wa qaumuhuma da mutanen su yan bani isra'ila min alkarbil azimi daga bakin ciki wanda yake mai girma shine yadda fir'auna yake bautar da su wato yake sa suke bauta masa na'am ونصرناهم فكانوا هم الغالبين Allah ya ce wa nasarnahum sai muka taimaki annabi Musa da Harun da mutanen su fakanu humul galibun galibin sai suka zama wato su ne masu rinjaye na'am wa atainahum alkitabal mustabin wa atainahum muka ba su alkitabal mustabin littafi wanda yake wato mabayyani shine littafi wanda yake da cikakken bayani shine littafin at-taura Allah ya ce maka shirye da su a siratal mustaqim anya wato madaidaiciya ita ce hanyar addinin musulunci Allah ya ce wa tarakna sai maka wanzar da su alaihi ma filakirin wato muka halakar da fir'auna da mutanensa sannan kuma muka wanzar da annabi Musa alaihi salam wato da mutanensa bayan kasa na'am wa tarakna alaihi ma filakirin sai muka wanzar musu kyakkyawan ambato wato a ƙarshen rayuwarsu kowa ya ambata zai ce annabi musa zai alayhi salam annabi harun alayhi salam muka wanzar musu da kyakkyawan ambato salamun ala musa wa harun wannan gaisuwa ce daga ubangiji ya ce salamun minna gaisuwa ne da gare mu ala musa wa harun ga annabi musa da annabi haruna na'am na'am innahuma min ibadina al-mu'minin Allah ya ce inna kazalika lalle mu hakan nan dai kama jazainahu ma kamar da muka sakanta musu na jazal musini da muke sakanta ma dukkan mutanen da suka yi aiki na kwarai innahu ma min ibadina mu'minin lalle annabi Musa da annabi Harun suna daga cikin bayan mu waɗanda suke wato mu'minai wa inna ilyasa la min al-mursalin na'am idh qala li qaumihi ala tattaqun atad'una ba'alan wa tadharuna ahsana al-khaliqin الله ربكم ورب آبائكم الأولين wannan shi ma har yanzu mabudin kisa ne a cikin wayannan kisosi na annabawa Allah ce wa inna Ilyasa san annabi Ilyas laminal musalina tabbas yana daga cikin wato manzanni aka ce shi dan dan uwan annabi Haruna ne wato dan uwan annabi Musa wasu kuma suka ce wato a'a wato shi annabi Ilyas shi ma annabi ne dai daga cikin annabawan bani Isra'ila Allah ya aiko shi zuwa ga waɗansu mutane na wata alkariya da ake ce musu wato wato bakka bakka shine suna alkariyarsu amma suna bautar gunki sunan gunkin ba'al shi yasa ake ce musu ba'al bakka mutanen ba'al bakka saboda wato gunkin nan da suke wato wani yanki ne daga cikin wato yankin wato yankin yan bani isra'ila Allah ya ce izkali da qaumihi tuna yayin da annabi Ilyas yake gaya wa mutanansa ala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba wato kare ta Allah a tadawuna ba'alan yanzu kuna bauta ma gunki mai suna ba'al wato gunki ne wani sarkin su ya kera shi da zinariya katan gunki ne ya yi shi wato da zinariya wato sai ake kiran sunan garin da sunan wato wannan gunkin ake jingina masa ake ce masa ba'al bakka wato ma'ana za ku rika bauta ma wannan gunki wata zaruna hasan khaliqin ku bar wanda ya fi kyakkyawar halitta shine Allah wato falata abruna shi din bakwa bauta masa wato Allahu rabbukum Allah shine haka ne na'am wa Allah shine ubangijinku wa rabbu abaikum alawwalin shine kuma wato ubangijin wato iyayenku na farko in kaga da malaka cewa Allah ya zan tambaye ka baka ce kun yi ba yawa zaka in kace Allahu zaka zo da hidu a guri ukun Allahu rabbukum wa rabbu abaikum alawwalina Allah ya ce fakadabuhu na'am فكذبوه فإنهم لمحضرون نعم إلا عباد الله المخلصين ولا إن كان سبا كشي الله حد بدل كي تزي تنزا مكا zai canza kamar to ma'ana tarakana alayhi filakiri na'am ubai salamun ala aliyasin ika inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin Allah yake cewa wato wato Allahu rabbukum shi ubangiji yake ce musu wato shi annabi annabi Ilyasa yake gaya wa mutanensa cewa wato za ku rika yake cewa wato atad'una ba'alan yanzu za ku rika bauta ma gunkin ba'al wata zaruna asana kalikina ku bar ubangiji wato wanda shine mafi kyawun halitta dan kun ga an kera muku gunki na zinariya kurin ku karkata a bautarsa Allahu rabbukum to Allah dai shine ubangijin ku wa rabu abaikum alawwalin shine kuma ubangijin iyayen ku na farko fakadzabuhu amma sai suka kare tashi fa innahum lamuhdharuna Allah ya ce sai suka kasance suna daga cikin wanda aka halartar a cikin wato azaba ma'ana sai Allah ya halaka su Allah ya ce illa ibadallah almukhlasin waɗanda ba su fada cikin wannan azabar ba bayan mu ne almukulasi na masu tsarkake bauta su ne muminai daga cikinsu su kam Allah ya tsirtar da su Allah ya ce wa tarkana alai fil akirina sai muka bar yabo mai kyau a ƙarshe ga annabi Iliyasa ma'ana wato muka bashi sana'un hasanan yabo wanda yake mai kyau salamun ala Iliyasin Allah ya ce wato aminci daga gare mu ya tabbata ala iliyasina ga annabi iliyasa da iyalansa aka ce iliyasin din wa yana nufin wato shi da iyalansa wato kila huwa iliyas almutakaddim aka ce shi ake nufi ko kuma wasu suka ce huwa wa amal ma'ahu shi da waɗanda suka imani da shi ne fa jama'u ma'ahu ta galiban sai aka rinjayar wato Allah yake ce musu wato salamun ala iliyasin ko kuma aliyasin Allah ta'ala wato ya ce aminci da gare shi gaisuwa da gare shi ta tabbata ga wato aliyasin malamai suka ce wani kwana ne abin yana da yawa ka ce yayi to shi kenan ta sai mu tashi gobe a farko ne sun wadu bikin sadin insha Allah to za mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka karanta daidai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana ya ba mu lada abinda mu kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana assalamu alaikum